نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara hadurinmu a markas ahalus sunna wal jama'a wanda ke gwada karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a biyar ga wata na Rabi'u Thani hijira shekara 1445 wanda ya dace da 20 ga wata na goma 2023 a sati da ya gabata muna cikin surat fatir mun tsaya aya ta goma daidai insha Allah yau za mu tashi aya ta goma sha daya kayan akwai tambayoyi wanda ɗaya yana bayani cewa shi asali uwayen shi 'yan ɗariƙa ne to amma yanzu ya fahimci wani ɗariƙa ya fahimta ba abin ƙware ba ne bida'a ce tana cike da bida'a ya ce wallahi bai ɗariƙa duk wani abu nasu shi in ba abin da ya zo a ƙur'ani a sunna ya tabbata shi ke a shi saboda da wasu yan uwa su suna cewa su yan izala ne kenan shi ba izala kirki bai ke don bai shi wanda shi bai izala amma shi suna zai eh dan uwa abin da ya hudu na ga anan inda kawar da in haka ne ka yi gaskiya baka taba ji ba kuma ba za ka ji ban sha Allah cewa malamin izala na kai ka zo ka shiga izala izala ba ta kira shiga izala izala kungiya ce ta wa'azi mai kira a zuwa bauta mu Allah alƙashin Qur'ani da Sunna akan fahimtar magabata na ƙwarai kenan kowa ma mu ana ga mun ce eh zara muna ce eh zara ne amma hakika mu mu cikin kungiya amma muna tare da ake kungiya kuma mu shi muke yi kenan a gane da yawa ta sanar matsala wani ya ce ma ai ka bada zala to yayi da zala yayi da bada zala ma sunna zai aka samu zala da uwaye ya ce wallahi ka bada zala ci shi ba bada zala a sai na bada zala da mu shugaba da mu mungi da mu shugaba da mu mungi yake a Najeriya da mambar da komi da takarda ta shiga da komi kenan aikin da nake din da kake dan uwa a takaice in dai kai aiki da Qur'ani da Sunna akan fahimtar magabata na kware kai shi ne kuma shi ake nema da man kai shi ne da manufar abun a wani suna kungiya ta farci kana kaza kana kaza a wannan shi mun hakurin duk a gama kone suna inda kana kan bautar Allah Qur'ani ya ce sun annabi ya ce akan fahimta magabata na kware shine burin duka bai kira mu a sunna sannan kaka damu ya a haka nan kurin su ma sun gane insha Allah sai mai magana ai mun yi magana akan magani muka haso biyu magani ita ya ku gane masalar akwai bambancin maganin ice na lahiya na gangan jiki kama a likitance za a gano wannan maganin cuta kaza ne maganin malati kaza shi ne addawa shi ne maganin sarsa nake cewa allah bai saukar da wata cuta ba sai ya saukar da maganinta a ɓangaren addawa magani magani ku gane sakalkashin wannan magana duk abin da yake da ba magani ba ne ba na cuta wani ne maganin samu maganin baki maganin iska maganin kaza da icce da hayaki to a marhana ba a neman ma- neman alkhairi ko sharri kare sharri ko neman alkhairi da ice ita magani kurin yake yi kan wanda ya ziga ka ko ta hanyar ruka ruka ka wai ga maganin ka in ma ta je ta dawo iya warin da bai zo bakin da kai suke iya warin bai zo aljini raka wani da kariya ya ya dawo in ce bai raba ka da aljini bokanci ne ba wani hali da baka aljini in ce bai raba ka da aljini ya yi kuma ba a ne maganin baki maganin hawa maganin samu ba a yi da ici kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana da neman alkhairi ko kariya da ita zama shirka da Allah misali wanda ya karanci abin Hunain ruwa ingantaka annabi sallallahu alaihi wasallama ya hoto daga Hunain sai sahabbai sai suka ga saki suna da wata magariya da suke tabaruki neman sa'a a jikinta suka ce ya rasulullah ij'alna zaka anwar kama dun zaka anwar yace Allahu akbar inna sunan Allah inna sunan kama qala Musa da Musa ij'alna ila kama dun aliya annabi suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma a sanya mana wata magariya wata za mu rika neman tabarruki a cikin ta manzo Allah ce wannan wata hanya ce irin mu ta gaba da yace wallahi yace annabi ya kabbara yace irin za ku ga mun irin maganar banu Isra'ila ga Musa suna ƙetarwa daga teku su ma suka gama su wata goma ka suka ce ma musa ka sai gaba nan abin bauta irin nasu annabi ya gama neman tabarruki a jikin ice da maganar neman abu da bauta goma ka ta haka ba a neman kariya ko sharri da abin da su suka spiritual da abin spiritual da gina wani abu ne ba na magani ba na alheri sharri kariya baki ba a yi da ice muna ba da magani ne ni ice daga wani annabi kuma ya karanta ya yi bayani akwai shiya wadda kuma ce akwai magani wanda don kafa cin ba da magani ice kuma ta an ce ba a daban ne wannan magani ne muke ba da magani a dawa a gani sai magana ta muna ga wani akidar ahalus sunna wajen da yawa akan kai mutane a baro akan fadala duk an kai kakannin a kan ɗari kudu a kan roman ne roman karya roman baka duk aka aka aka aka baro duk kai man kai wani fiji a kashe an baro shi a kan roman baka ne roman baka ne don ba gaskiya ba ne ba amma mu mun mai inkarin fadala roman da ya tabbata maku misali darasi wancan da ya gabata fadala ta samun lada miliyar da ko da mazala ce wanda ya nemi gafara ga mummunai Allah zai ba shi lada adadin wani mummunai musan kuma da nuni mulirka ne alamar rumuni wa rumuna kurum kenan mun inkarin lada in ya zo musamman da ruwaya ta tabbatar ta shiga kasuwa wani karan ta wani addu'a ta la ilaha illallah wa hadu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir ko annabi da baka lada dubu dubu dubu miliyan kenan ko ko da cikin kasuwa ka samu lada dubu miliyan duk da ya tabbata sunna ya kafa ثم يحتاج لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي الذي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير kenan annabi ta baka ladan miliyan ko ga da suka zo ka dawo kenan bin mu inkarin fadalan ta tabbata kuma san Allah mai iko ne akan ba da ladan shi iya ba wanda yake so bai rabo zai mara rabo bai ba na ke neman min karin lada wannan shi ne sai matsala guda ta ta wanda shi ke cewa wai shin ina hukuncin bako ya yi limanci ga 'yan gari na sallah yan wa abin da idan bako ya yi limancin sallah ga 'yan gari an ce kullum ala sunnati kowa iya kan sunnati shi ba ko in ya yi sallah raka'a biyu in zai sallama tashi ta kare kuma mu yan gari ya gusu ko sallah raka'a ku biyu kamar ne tabbata nan sallallahu alaihi sallama da ya je bude makka ya wani kwanaki da yana sallah ya ce ta ku yan gari mu yan budagoro ne ku ku cika shi ya yi sallah raka'a biyu zai sallamce yan garin makka su cika wannan shi ne amma abin da ake magana a nan rudin da yake wakana asali a sunna kamar da cikin nita mashahur na ƙarbalin da kamshali ta damar yana magana asali a sunna ba kowane ba kowane ba zai ji yaɗin gari sannan kurin ka zo ziyara ka ko ka zo wa'azinka ko ka je ziyara ta unguwa kurin ka ce kai ne ba haka ba ne asali wanda yake da dama ya jam'in sallah ya jagoranci sallah ko ya bulaguro amirul mu'minin wanda shugaba gwamna shugaba na jama'a gaba daya shi jin da ya shi gida ya zai jagoranci sallah amma magabata bai cikin aikin magabata su habbai su je gari su amshi jagorancin sallah a wajen limamin garin duk ilimin ko su yi ko tabi'i sahabi ya musu sallah a gaban a wani sahabin tabi'i alhali tabi'i shi ne limamin ratibi sahabai bisa hakan kenan abin da yake sunna ba ko ya zo in dai ba shi abin rumi ne ba kurin ya shiga sau shi a sunna wanda abdullahi bin abbas ka abdullahi bin umar abin da yake sunna ta dan balaguro in ya zo masallaci da yake da imamin ratibi zai bi sallah ya raka hudu ko da iya guda hudu in ta kama shi ne kuma ya kasar sallar shi kuma ana wani abu suna ko da misali kai dan guda hudu ka zo ka iso limami mazabin baka ta hijira sai ka bi shi ko da raka abi ka samu liman kan ka bi shi ko tunda ka bi liman in ka ya ka ci ko biyu haka ne ma ibnu umar tambaya cewa na zo ni na guda hudu tun ibnu umar ina bulaguro na sami limami mazaunin a ina bulaguro sa biyan mazaunin gida amma raka abin na samu sai ka lashe sai dariya kenan ka kare gari sai ka ci komi tun da ka bi shi kenan idan ka bi liman sallah ka koma ta liman raka a hudu za ka yi ko bi ka samu ka ci komi amma in kai ne liman in ta kama haka limancin kai dan bulaguro ba ruwan ta bi ka sallama so ya ci ko amma haka gaskiya bai dace ba dan ka kai ziyara gari ka amshi jagorancin sallah kaza jama'a to amma an hayayin shi raka shi biyu zai hukunci ko saura la'ala sai yake ce a hukuncin tofi a gabas annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana tofi a kiwo da kwarai laifi ne annabi ya ce kaman kana tofi ko ubangijin ka ba tofi kiwo haramu ne yin tofi ka tum ka towa kiwo da haramu ne ba a yi ba a tofi a kiwo da ke magana akan yin to wani iya maganar da ake magana akan fadala ta addu'a karɓaɓɓa da ake samu ranar juma'a eh akwai sa'a karɓaɓɓa wadda annabi ke magana duka annabawa ke magana kan ta cikin asaura sa'a ƙarshe ta wunin juma'a ita ce wata sa'a da annabi ta a cikin wunin juma'a akwai wata sa'a wadda idan bawa ya yi katarin wannan sa'a ya roki Allah buƙatar shi da abin shi tabbas ne ta wannan sa'a magana mai ƙarfi ruwawe ingantattu sun tabbatar sa'ar ƙarshe ta wunin juma'a sa'ar ƙarshe da kai ta a rana a shi ake samu wani lokaci na addu'a musu jaba haka sai yake cewa to idan kana ba a nan salati bari za ka yi kayi addu'a wannan ai ta rage gare ka a ce ba ce dole ka addu'a ba ko kana wannan salati ya ce gabari na ce gabari a ta rage gare ka sai wa nan salati shi ma an ce a shuriya shi mun fadala wa wa nan salati a wannan juma'a ko ko kai salati ko ka ko ka rage rabi kai addu'a wannan da kai ne kai da kana da dama ba wani matsala a ciki dole kai ko ka salati kade ko ka da wannan ya rasulullah sallallahu dukkan addu'a ta salati ina ce ya maka idan ba lahi bane ba dan kai ta salati ba sai ta karshe abinda ake ce ce ku ce kai shi na mas'alar malamai kan mas'ala ta Gaza ko mu ce Palestine yanwa kullum mu rage maka hayaniya ba zai mace cikin hayaniya sai dole ta kama ka dole kuma dole hayaniya ta malamai Allah ta haruta musu mu dai a yanzu abinda ake ciki a rusa kada ka magana Hamas ko magana wasu hajji salami duk wata hira ce ɗan shi'a ne ɗan shuwar ne duk ba kai wahala ne kowa sun da a zazza ba ya masa ake kashe ba ko su ake kashe ma ana kashe al'umma maza da mata kowa da kowa zai cikin sanar misali kamar cikin nan misali kano ke wata ƙasa ko gari ya kai hari kano ya ka misali gwamnan kano misali a ndp ne sai ya shiga maganin ndp ne ka masa da ina kama ndp wannan al'umma ce ake wa kawo magana a matsala ce rashin tunani ne ba ba a mata tana cikin al'umma ta kasa gabata ko da aƙida su kai a cin gara kidan kama shiga mun cin allah bumi abin da ya ci kan ba karanci abu zan addu'a to shi ka hanyar kan addu'a ka musu addu'a wani muka addu'a ma wannan shi ne ne me hada wani haka wata bali musu addu'a ya Allah har ta bali yake wa musu addu'a har har musu kama addu'a gaba al'umma kama addu'a gaba daya maluma ce mai yawan gaske ko me suke mun sun tabbatar su suka yawa masu imanin da suka yawa ta ka dauko maki da wannan amma kungiya ce ma ce hizbi ce ma na farke ce a ciki akwai komai na al'umma kawo ma sabanin kungiya ce ida ba adda wannan matsala ce saka da cikin mutum Allah ba garba ka ba kana musu addu'a musu addu'a bane shi zama Allah ya taimaki mutanen Palestine Allah ya taimaki mutanen Gaza Allah karewa Allah kare zalimcin Isra'ila Allah kare Isra'ila Allah ba su da ba su nasara sai shi ne abin da ta gama gona mutum da addu'a Allah shi da mu bismillahir rahmanir rahim ayat 11 أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا فأحيينا به فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور
za mu tashi aya ta goma sha ɗaya ma.
Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا don wa kullum mu lura da alƙur'ani hikimar Allah subhanahu wata'ala za mu ga yana ba bayan shimfiɗa da cewa ɓangaren rububiya shine mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza don ka san matsayin shi mai wannan aikin idan ka diba matsayinka na bawa mai hankali bai dacewa a ce yana da wani abokin tarayya ya wuce a gama shi da wani nan allah subhanahu wa ta'ala yi magana akan abin da ya shahe mu ya ce wallahu khalaqakum min turab allah shi ne ya halice ku mutane min turab wanda hatta cikin rumu ke cewa min ayati an khalaqakum min turabin thumma ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون
Allah ya ce wa min ayati iya daga cikin aya na aya alama da za ka gano girma ko kudura ta wannan ubangiji an halakakun min turab Allah daga ƙasa wannan ƙasa wannan busassa daga shi Allah ya halice ku ta tumma idan an tumbashar tantashiru sai ga ƙasa ta waye gari mutum iya kai da kawowa cikakken halittar ɗan adam wannan ba ƙaramin abin lura bane ga mai hankali wannan abu ya tabbata sunna ta mana bayani na wasu bayan magana cewa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya so da ikon shi da baiwar shi ga ɗan adam yin shi na hanyar wannan ƙasa ya ba mala'iku umarni su doko ƙasa wuri daban-daban daban-daban ta wannan haɗawa da aka yi asalin kenan gama halittarmu wani wuri a ce min tura ko a ce min tinin lajin mai ko a ce min amalin masanu ko a ce min sarsalin kalfaha duk wannan matakaiya da allah ya bi wajen halittar ɗan adam asalin min tura ƙasa ce aka doko ƙasa an san ƙasa idan aka takula ƙasa aka kwaba ƙasa tana yin baki tana yin yanki ake min tinin lazi aka ce daga laka mai yanki wani wuri aka ce min hamadin masanu kwasan idan laka ta jima tana baki tana wayi ta daga wayi an kwaba ta ita ce in ta bushe kawai kastarsalin karfahar kaman tulu ko randa gwangwan gabda ya ce kara duk wannan matakaiyar adam ne halittar adam haka aka bi da shi tun daga laka a jirgiya har ta kai gashi gangan jikin gaba daya komai gashi duk inda ka buga zai tsara gwan gwan gwan amma babu rai yadda ka san tulu ko randa haka aka yi wani matakan haka allah ya bi cikin kudurin shi sai aka waye gari wannan ƙasa ta koma mu dole ne ka da mu kudurin shi allah abin da suke yi domin ta kai ne aka bi da adam ƙasa allah ka kaza kaza Allah daga bayan su Allah sai mai da wannan shi dan mai iko ne kan komi kuma iya komi da hikima yanzu ya ka fasa yin haka kuma Allah sai mai da abu mai kuma alkhairi gare mu Allah ne so eh kowa kamar mu zuzu ko sai kana yawo gurin sai kuma kana ya fi ko ya yawo gurin akwai tsari kaga ba tsari kullum kowa ya fi kai na gurin abu yau to da kika sai ya yawo to Allah Allah ya so cikin baiwa da wani adam ta yin dangantaka dangi dan uwa wa kanin siriki haka Allah ya tsara he me da wannan kuma halittar min nutfatin amshaji na tawo ma sai ne me da halitta halittar mutum daga yace min bitbice ba bi nutfatin ba ce min nutfatin yanzu wannan ganga aka an fasa sai wata halitta a jikin adam daga rumun mani kuma zai hikimar Allah shi ma yadda aka mataki na kasar aka agabi daga romani aka yi magana daga aka ɗauka aka yi jini aka yi tsoka aka yi ƙashi shi ma da kuma aka yi mutum ko Allah ke na abin da suka aka yi shi yan wa cewa kullum magana da muke kullum balle musulmi duk lokacin da kake yin wani abu sanin wani abu aya ce ta Allah cikin dukkan wani abu ba wani zaka wani abu sai wanda yake ya karanci ilimin likita ilimin dan adam ya yi kowa sanin hakikanin hikima ala kawai abu mun namu da namu da sama sama ne wallahi amma wanda wani zai karanci dan adam zai da hikimar Allah cikakka ba za ka mai imani ya kara imani kan wannan matakaiya ko ne wannan karatu na musamman yanzu Allah halicci mutum ya ta mai mutum ba ta kun daga ruwan mutum ga wani wani jike ko wannan ruwan mutum dun ma'ahin mutum a'a wata halitta ce a cikin halittu na Allah a cikin miliyan halittu wannan a ganin dan adam ilimin dan adam suna ce dan adam ka san Allah da hikima kana maganar zikirai halitta Allah ke yi a jikinka lokacin samun saduwa an ce dan adam lahi ina hudu akalla zuwa guda ana samun wannan halitta wadda take shiga ta game da kwambatin sperm ana samun akalla miliyon miliyon ba dubu ba distant circus miliyon wani wani wani mutum da ke cewa sun yi mutanen ingila angletar france swiss alman mutanen halitta ce kuma rai halitta ce allah ya a lokacin da kake zari suke kaɗauwa miliyan ka miliyan ɗari biyu da hamsin amma wajen yawan su wannan ɗaya ake ɗin da zai shiga kuma kowane da ka samu halitta ce kuma aiki take kuma tana da manufa kowa zai tankari ina gamuwa zuwa wannan wurin da aka yi mai tanadi zuwa gamuwa da wannan kwai na mace da Allah ke halitta a lokacin bayan kare jini kurin burin shi a je je kowa da yake so kuma kowa can zai kada amma gaba ɗaya an je wasu mutu hanya kayan aje kayan aje wani aje an je kowa ɗaya fit da shiga ɗayan wannan halitta ɗaya tana shiga an kare kafin shi ne zai ri duk wanda sauran sun sun kare aiki a nan zata lalace Allah ke nasu wannan yawa a wannan hali kuma hikimar Allah wannan ɗaya halittar guda da ta yi gamuwa da wannan ƙwai na mace suna gamuwa har yau bature bincike yake ya san dai akwai abin amma me ya cika abin ba za ba suka mutu suna karuwa suna karuwa suna karuwa suna karuwa daidai bukatar lokacin da ya dace an adam tun daga jinin tsoka abin da ake bukata kowane iya kare karuwa suna cewa akalla abin da ake samu a jikin ɗan adam na halitta ko ta min sarri ko ta min suna ce min wannan abin da shayi haliya akalla a jikin kayan alta ɗan adam abin da allah yake halitta na halitta a jikin ɗan adam ba wani miliyan ba triliyon samsan triliyon tiri ba kai miliyon miliyon sai miliyon hikima na hikima Allah duka jikin mutum gaba daya kunne hanci ido baki ka zo ciki kuma an ta koda kowanne a cikin wannan kowanne akwai haliya ta ce kowanne kun ta ciki ba ta zuwa kunne ba ta zuwa ciki ta kowanne wuri da naki ko ta halitta wallahi nata ko ta halitta haliya kin tarban sulkin tarban ne zai ta an inda zaka dauka gusa da kai shi zai koma ka take cewa wai mai wani aikin mun san Allah ne amma ba har da bature idan ke mamaki yaya ne wani abu ke zuwa da kai yaje yaje din da kaje wallahi ya koma kai kaji ya koma ta din da kaje ne suna jarraba su gani din da kawo shi ne wani wurin kashi zai koma ya koma ya gaban nashi na kunne na gaban hanci na hanci na gaban kunne na baki na fata daban na kashi daban na anta daban koda daban tumbi daban komi daban kowane halitta ta ce kungoce tana aiki da hikima wanda har yau ba mai gama ya aiki wani ke kulle an ga iyayi mu musa Allah ke Allah hakimin to shi kenan Allah ta ga ya gama kudar shi Allah shi ne halice ku ta wannan hanya lutufa yace thumma ja'alakum azwaja yanzu asali Adam shi ma Adam sai Allah ya halice mace a jikin shi ba wani azuwa ba wani ciki kuna haka Allah zo daga cikin kashin shi wanda kashin kashi wannan haka kari a nabar bar kashin haka kari daga nan aka halicci ana aka halicci hawa kaga Allah yana mai iko kan komai da ko ba komai an yi ka da kasa aka hasa aka koma bayan kasa aka yi yanzu daga cikin yahu ya halittun halitta ta mace daga cikin kashi na namiji kuma sai mai da sai an gama azuwajen namiji da mata za a zama kuma haka Allah tsara za a zanto nasarar wasu a zaman to dangantaka ba ne sauran su haka Allah tsara kuma da alaban zamu duniya wai Allah abin da suke ba dole bane ba tsarin da aka yi wannan sai kuma bayan da yana tafiya kusan tafiya da kayan nisa kuma ya gwada muku canza ya halicci Hawwa da jikin Adam kuma in karshe ya kashi aka halicci Isa daga jikin mace ba namiji kaga sai wannan kuma Allah tsarawa ne yayi Allah bai bukatar sai ya kana kanci wannan kun hikimar Allah ce ta bin wannan matakai a takaice dai Allah ce shi ne wallahu khalaqakum min turab shi halice ku daga ƙasa sun min nutfatin kuma daga dugon mani sun maj'alakum azwajan yasa kuma ma'aurata mace da namiji da haka Allah ce wa ma tahmilu min unsa wa la tadau illa bi ilmi da haka ba wata mace za ta dauki ciki haka aiwa da ɗaukar cikin da aiwa kowanne Allah ya san wannan cikin mine ne matsayin shi kwana nawa zai yi zai rafere Allah ya san kowanne wa ma yi mu'ammarin mai mu'ammarin wala yunqasu min umri illa fi kitab da wanda zai dogon kwana da wanda zai gajeren kwana Allah shi sani kuma Allah ya rubuta komi cikin wannan zai kwana kaza hutawa zai bai hutawa ya hutu duk wannan a rubuce ke tili shi ne lokacin da yahudawa ta so su yi raji game da wata makasa alkur'ani ya ala ce waya da mafi arham waya da mafi arham ana magana allah ta abinda da cikin mahaiwa ya suke ce a yanzu dan adam an yi ilimi za a gano mata ce ko namiji ko kuma alkur'ani kun ce allah kada ya sa abinda ke cikin mahaiwa malamu ta kaji wawa yo allah da ya sa abinda ce ta yi kuma ko namiji Allah ya san mace ce namiji ne dogo ne gajere ne kwana nawa zai yi mutuwa zai da wuri sarauta zai yi talaka ne da abin da duniya san da complain sani ne gaba da ake ba ya san abin da yake gaba da ya kai magana wani magana namiji mace namiji wani bai a Allah wuce nan ya san shi kwata kwata kai da kaga take ba san ba ya yawo da yawo ba in wato yaro ne zai mutu ko ya hore tafiya ko ya hore ko ya shirya shida da kai ko takwas ko ya tsuwa ko ya jigogi ba da ba da ya amma shi Allah ya san wannan bawa mai zai haƙar shi wani wannan ya karanta da mu karatun addini ya karanta da kanan san Allah komi Allah ya programe idan karanci labari annabi ba labari za a yi kaza lokaci kaza kaza da lokaci kaza annabi ba labari har da sufa har da komi da komi da wuri da komi a ba labari kashin manzara kan san garma manzara kan kai da zo tun a cikin attaura an bata labarin shi ko cikin injil a cikin injil labarin shi da kamar shi da komi da halin shi da sabon shi da komi a rubuce har yanzu shi kada dubunnai kuma ga shi kuma aka suka suka da shi a iya zawa shi da suka ranta kin Allah ya tsara komi Allah ya san komi da haka yace kenan Allah da abin da mace za ta doka na ciki ko da an je ya san dokan ya san me a cikin nan kuma kalma man amru bi mu'amala wala kasmi umri nan malamai magabata tun tabi'ai lokacin sahabbai to da aka ce wa ma yu'ammaru min mu'ammar wallahi musu min umri ana nin cewa jinsin biyu ma'ana ka bangare biyu Allah ya san wanda zai dogon kwana kuma ya san wanda zai gajeren kwana suna ce a a karan kanshi mutum guda Allah subhanahu wataala ya mulla ma shi rasul wanda umul kitab kamar da ibn kasir imam ina ka imam imam imam shaukani haka usaimin cikin tafsirin shi ya dan da wannan magana cewa ya tabbata sunna annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man ahabba an yus'alahu fi umrihi man ahabba an yus'alahu fi rizqihi wa yus'alahu fi asarihi fa la sabihimu ma'ana da ruwayar dimmin ruwa kai ta musulma kawo cewa wanda yake so mana haɓa an yi yusuf da arziki mai so a mai ma arzikin shi ya wari mana a buɗa mai arziki a ƙara mai kwanaki da sadar da zumunta shi an ce wannan ƙarar nan sai ya bar labari ƙwarar a rubuce allah na ƙara kwanaki ko arziki da zai sadar da zumunta to wannan ma'ana ba na sa ba kasu hala wajen abun to ƙara abin ya albarka ne ko ko a kwanakin su ya albarka ne ka bar magana da suke zahirin ka kurin ka huta Allah mai iko na kan komi shi ma da muke cewa kan wannan rubuta kan wannan magana ta usul ne wannan magana shi Allah ya rubuta kana da kwana misalin shekara goma amma dalilin kadin zumunta za a karama shekara biyu ko uku da a cikin kai ka rubuce ko me ya rubuce kaza gare ka asali amma dalilin zaka sadin zumunta za a baka shekara kaza ba ta yi dalilin kaza za a rage ma kaza duk wannan Allah ya san komi ya san abin da za ka yi kuma za ka yi ba abin da ke zaka ci ilimin Allah ala kuda halin kowane tafsirin ne ba wani matsala in kwanakin ne na waɗannan abin da ke cikin mahaifa da mai dogon kwana da mai gajeren kwana kowanne allah ya sani zai hutu bayan halitta ya yi shekara kaza ko mai jimawa kowanne allah sani haka kuma maganar allah yana ba da kwana mun karanta ruwaya baya ta inganta nan saka sanya magana cewa za ka samu ko da gida mutanen banza ne allah zai ƙara yawansu da arzikinsu inda sun sadar zumunta ruwa ta fita tabbata kan haka kenan tabbata ƙarin zumunci ƙarin zumunci iya kawo albarka iya kawo ƙarin kwanaki da arziki cikin al'umma tabbas kenan shi ne da nan allah ya ce wa ma yu'ammaru min mu'ammarin ba a ba da mana ba a ƙara mai kwanaki ba cikin wanda za a ƙara ma kwanakin su yi tsawo wala yun kasu min umuri haka za a rage wa ba abin da za a rage na kwanakin kowanne da ƙarin da ragewar illa fi kitab iya nan a rubuce a lullu mahus inda zalika ala Allah yasir muna ta ɗauka abu ne mai wahala da yawa abu wannan da yawa abu ne mai sauƙi a wajen maka tilafas ta gaba
وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون na'am a nan kuma allah subhanahu wa ta'ala na shi ma bayanan mana da wata ƙudurar shi da girma yadda ke halitta al'amura kuma a lokaci guda da bambancin tsakanin mutumin ƙwarai da musulmi imani da maganar kawo Allah ce wa ma yastawi da baharan bayan da za a yi a gama teku biyu bahar asalin albahar muna ce teku to ma larabci bahar iya ɗaukar teku na mali ne ma'ana mai gishiri ne mace ocean ocean wanda yake an san ocean teku wadda an san teku aka ce teku na sahara nun pacific atlantic waye ga sanan kasar da mediterranean irin su maruj wanda teku ce mai yawa wanda ruwan ta gishiri ne bahar to ma alawace bahar har ma ruwan irin mai daɗin irin san flavor jaki irin su ne da sauransu ana suna ɗaukar bahar suna da girman gaske shi da almanna an da ke cewa ba sa zauwa ɗaya albaharan teku biyu ba sa zawa daya me bambanci wata kun biyu ta kuce biyu daban-daban ya ce haza arabun furatun sa'ibun sharabu wannan teku ruwa ne arabun furat ruwa ne mai kaɗawa mai daɗi mai daɗin sha sa'ibun sharabu wajen iya hucewa makobar layin lau wanda ya san ruwan mara daɗi ko ruwan gishiri ka sha ka ji ba daɗi ta kyalli kana kwata zai huce bai daɗin huce a kogoro kenan ruwa mai daɗi hujja da daɗi iya hujja cikin sauƙi a makogoro ga daɗi kuma iya hujja cikin sauƙi a makogoro sun zo ɗaya wahala mulkun hujjaj wannan kuma teku ne na gishiri mai tsananin gishiri ɗan wanda yake nan bai saba sun teku bai saba sama zai gama ruwan teku ruwan teku ruwa ne ba a yi shi ba don a sha kana kan teku kan jirgin ruwa ishi ruwa ya kashe ka in zai tafi ɗan maranci misali za ka iya agura da hankalinka an ka sha ruwan teku to ibin zata mayawa za ka magagata shi ya maka shirwa ya maka maka shi ke zai zai shi ƙara take so ƙara ƙishi ruwa yake ƙara ƙishi ruwa yake ya ka soƙi mutuwa da wuri ya ka mutu a cikin teku ko in baka ruwan sha ya ka mutu allah yara ba yi zana sha ba ta haka kenan ita teku an yi ta kurin don an sa halittu na allah da bin kai da kawowa transport da irin da jigila al'umma jigila alkhairi har duk Allah ya cikin teku ne an san kasar kasa gaba daya an ta bace mai kashi 30 cikin gari kuma yawa ruwa ne kuma san halittun cikin ruwa ba a gama sama da na saman kasa to dai anan kiran ga mu wannan ba a gama teku biyu ce ɗaya ne da mai daɗi da mara daɗi nan duk da ana magana cewa Allah akwai misali na mutumin mai imani mummuni da mutumin banza ba sa gaba daya yadda wannan abin bi ba sa gaba daya to nan allah ya ga wannan kudurar shi akan wannan halittun wannan teku biya ce wa min kullum ta akuluna lahaman ƙariya hikimar allah a kowanne yadda allah yake halittu a cikin tekun mai gishirin wanda bai shayuwar allah kuma ya wasu halittu a ciki suke rayuwa sama ma da halittu suke sama ƙasa a kowanne yake cikin makarar Allah a kowanne Allah ya halitta ya a cikin teku mai gishirin kuma ya a cikin wannan teku mara gishirin mai daɗin sha ce a kowanne ta akuluna lahaman fariya a kowanne kuna cin nama fresh na nama da jini lafiye da shi nama lafiye tarihin nama da ke lafiye bam nama kiyi sun zai da zuci a wata kiyi musulmin nama kowanne muna cin nama lahiyayye fresh a kowanne kuma alhali ruwan daban-daban ne na yaba take da kudurin mai abu kowanne yana da dama ya halitta a can kuma ya ana yalla mu ibra kan kowanne yace wa tastakharijuna hilyatan talbasuna kuma a wannan teku wata hikima ta Allah Allah ya muku abun ado na a ce shi da kwanciya maka kayan ado a ruwa ake gudu lu'ulu ko ka zubar jadi ko wani marjan da wani ta awon irin fatsara wani fatsara wanda sun wuce wani sun wuce bacci sun wuce zinariya lu'ulu ya wuce zinariya a gashi ta ji muka ba magana zinariya magana lu'ulu to a cikin ruwan kuma Allah ya halitta waɗannan ababai masu tsada ku shiga gudu ku samu kuɗi ku samu riba da kansu kuna gudu kayan ado wanda kuke sa su ku dan ku yi ado a ciki nan akwai malamai mana kuma yi wajiba waƙe cewa ayan an bincika an yi samun kayan adolu a cikin ruwa wanda yake mali mana irin teku da gishiri ba wannan ba wannan yin samu ne yadda muka cikin kamar da usaini ke cewa zahirin babbar da zahirin haka kama shukani zahirin ƙurani kowanne a ko'ina ana samun a kowanne tekun biyu allah ka alaƙa shi da hannun ƙurani a ko'ina ana samun kayan ado amma laikin ana samu yadda a ko'ina ake samun halittu ku ci nama lahiye haka kuna hudda kayan ado daga kowane teku mai daɗin da mara daɗi ya ce kuma wata aya ta Allah wata da fulka fi muwafa za ka ga alfulk babban jirgin ruwa mawakar iya keta ruwa shi ya ketawa iya tsaya bai nutse ba ka tsara ka fata ka zai ka ɗaya amma kurin jirgin ruwa Allah ya tsara wata hikima ta Allah wanda iya rike abin da yake tafiya sama ruwa wanda aka yi dan hawa bai nutsewa dukkanin ta shi girman shi wannan haka Allah ya tsara shi mutum iya kawo kalmar sai kawo me yawa akwai wani abu wata wani abu ne wata abu a cikin ruwa wanda yake yi yaro mun san Allah ne ta kaji shi mutum ya kawo wani abu wani abu da zaka ga mun san Allah ko kima Allah ce Allah ya rike na bakun wannan hikimar Allah ce gare mu ya ba mu dama don mutum wuriya ta yi mulki kan kasa mai Allah ce da ya ce watar alfulka mawafi mawakar da ta tagu min fadari wa la'allakum tashkurun Allah ya ko ya hore muku teku don ku hau ku je ku nemi fadala ta Allah har yau a saman kasa babu a saman duniya babu hanya isar da ni'imar Allah da duniya akai ko ina a yawo irin hanyar jirgin ruwa babu ko duk gaban Allah babu hanya karbin nimar Allah a dauko shinkawa daga India daga Pakistan daga alkama daga Iran da raka za mu ce ga ta aka san matsala an samu matsala ko ina a ce da da ko ina tan dubu nawa tan dubu ana ka jirgin da yanzu gurin kuma sha Allah gurin kuma jirgin yanzu da ku da ku kwantina dubu har an ce har yi dubu shirin ba san ba kwantina ce dubu shirin idan kwantila guda tan da wace a wata akwai mai tan talatin tan shirin kuma so dubu ba ɗaya ba dubu shirin zai yi wani zuwa ba an da kwantila ɗaya wata ya ma ta tarin guda ga lugu tarin guda ga kwantila guda tarin guda ga lugu kwantila guda tarin guda ga kwanta kwantila guda tarin guda ga tun daga kwanta wani ina ta kamu to zuba tarin guda ba wannan kwantila akwai wai dubu shi ba dubu akan wani abu kuma dubu ne ba dubu ishirin kuma duroba guda zai ke da shu sun daga jamus ƙasar sai Allah dole mai haka ne girma Allah Allah ya ka girma shi Allah ce ya muku haka da tabtagun fadali wala ajiyar tashkurun don ku nemi fadala ta Allah kuma kuwa Allah godiya kai Allah ta gode mai godiya ke nemi abin da yake so shi da godiya imma shakira ma kafura da madada da madada da cewa man imma shakira wala kafura imma kana mai godiya kenan bin umarnin Allah bin dokokin Allah ko ka zama to mutudu shi ne magana kenan kenan Allah ya haka don ku yarda ku san ya muku ku kun ku yi abin da yake so Allah ka cikin masu godiya Allah ya ci gaba يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من الفطمين
dan wani nan Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙara tabbatar mana da girman shi Allah dai wanda ake kira a kada ta da ibada shine yurjin lailatin nahar wa yurjin nahar fil layl shine ke tsara ya sanya dare a cikin rana ko ya sanya rana a cikin dare ne misali aka wani lokaci rana ta hudu kare shida ta hada kare shida irin misali yanzu wani lokaci ta hada ƙarni bakwai ta hudu ƙarni bakwai ko ƙarni shidda za ka wani lokaci ta zama da ɗari da zama an kwan biyu za ta kai tana hadawa ƙasa da shidda hudawa ta kai wajen bakwai ta yi da tafiya wata ran gari ya rinjaya wata ran daga ran ta rinjaya wata ran a zo daidai duk wani aikin wayan aikin allah bayan na gama aiki da sistem ke da ake taɓawa kun dai mun gana yi mun gani ana yin kuran musamman yayin da kayan shi amma haka muka iya yi kuɗa to wannan aikin Allah ne ya ce wa sakhara shamsu wal qamar Allah shi sauƙaƙe mana cin moriya ko amfani na rana da wata ya ce kullun yadri bi ajalin musamman rana da wata kowanne iya tafiya iya gudu zuwa ga wani ajali musamman inda mu sani ba kowanne a wadda kuka kara jire allah mai lokacin da zai kare kuma allah ya ambaci lokacin muna kuma mu sani ba wanda za a zo kowane stan komi ya tsaya yamma wannan magana kullum ya jari ne ajalin musamman shi ne ko kaso na abin da ke a zamanin da ana kawo wannan magana ta tafiyar rana ko tafiyar ƙasa abin ya da ya zo a rubuta inganta yadda ka san me ya kai a cikin da kawan abu mu ne mun imanin abin kuma me yake cikin aikin Allah ne amma me maganar da take zaka muku sami karkashin wannan cikin tafsirin shi kan wani aya ne a ana samun bambanci irin maganar Usaimin da maganar bin Baz irin sa Albani Mullah su ne malamai wanda suka rayu a wannan karni na technology na aje san aje waye ci gaban ilimi ya kai ya kawo ana magana shin duniya take tahiya rana take tahiya kuna wani kuna kuna shi ko da shi idan ka san me moki me maraka abu su abin suke magana wani abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala so da wuri ne Allah iya mana ishara mun bai zana abu yanzu yake hakikalin shi sai ta abin da dan adam suka ta aka ta ilimin suka ta ya ta ne ka ta ta da kubar dan adam da kubar ne yake ba shi kan ba amma ne ya gano kaza a shigar da yake shine kudin adam ke ba abin da adam ke da ilimin shi kudin ilimin adam yayin da kubar da gano ai kaza a shigar da yake kana shine kudin to yanzu abin da yake magana ɗan adam ya gano ta hanyoyin ilimi da ci gaba ƙarara cewa wannan mas'alar da mun ce maka farkon wani lamari an samu magana tsakanin malaman ilimin addini da masu ilimin balaki na turawa ba addini su matsalar ta kama da ma'aji mun imani allah da ƙurani ba shan ta jirgin musu karanta za a ana tana tafiya su kuma ce da su da fiye la tatru tru sole wai sole fi suka ta rana ɗaya take mu muke kewa zaga rana ya za a malama addini ya ranta ka ce mai sole fi ana tana ɗaya guda bayan ƙur'ani ya kai mai tajiri tana gudu ba ce mata tare ka ba ta tajiri gudu take kuma ka ce fi a tsaye take kuma shi mu a wajen mu babu da ka magana ƙasa tsaye take gudu take ba mu labari kuma ka ce ƙasa take take tur take gudu ka rasa matsala ta malama da suka ce a ba sai da ba ku je ku sake ta shi gaba na adam ne gobe a shi ma da ilimin na falaki an yarda an gano amma za a gaya maka ma detectin da rana take gudu ita ma duk girman ta ita ma akwai falakin ta tana da orbit duk girman rana zai sa karama girman Allah duk girman rana ita ma tana gudu kuma gudu take ya gama take ma gudun da ya wuce hankalinka gudu take tana wurwulawa san ma zuba gaskiya ne tana wulwulawa gudu take sai ta rina ta kuma dama kuma tana gudun tabbas har ma ga ma bidiski take yanzu yanzu ke bidiski gudun take ba ba dama ya ga maka kenan tana gudu to amma ita ma kasa dan adam ne yaje gudu ne gano ita ma ashe tana cikin tahiya irin taka kaji magana wannan gano wannan adam ce amma ba a mutum ayyuka to tunda kuma ya gano abu ne a hili ido iya gani kana gani ta ce akwai musulmi malamai wanda sun shiga kungo cikin wani binciken sun hau sama da kanku ɗaya cikin wanda ya malami musulmi ne ya littafi na abin astronomi wanda yake cewa sun hau da kwamandakin su sun yi sama ta bayan yi kilo dubu goma da ƙasa kilo dubu goma dubu goma ya ce sai kwamandan ya ce ku kallon duniya ku sai muka da duniya mu ce gaba ɗaya da ruwan ta ce da komi tana wuli wuli wuli na kallo tana kace mata kace kace mata motsi iya gani suna gani da na kallo maka sama ana yi la motsi take take ta ta kenan ta hiya iri biyu ce ita duniyar mu tana ta hiya ta musamman a karan kanta a zagayen rana mata ma rana tana yi da halatta kullum su falakin kowane da shi rana falakinta daban الشمس لما يجي لها انت تقول ولا لا لا لا الشمس لما يجي لها انت تقول كما ولا لا تقول لا لا تقول بي ولا كون وجه با رانا تنا غودن تا دبان افلك انت ita ma duniya tana da daban ba ko ne rashin ke ba mai gamuwa da wani tana tahiya duniyar mu ta ta ta iri biyu a yanzu ba ilmance kuma ta ga malama ta yi tahiya ba ta iri biyu akwai tahiya ta banda katar ta da kwana amma muna zaga garan fara fara fara garana nan ce rana mu ne duniya da muke zagaya rana ai duniya suka zagaya rana ko to muna ta iri biyu tahiyya ta bantakata ta kwana da wuni muna tahiyya rana ta kullu magana rana ta fada haka yi mutu muke tahiyya da kanta an ce duniya ta tahiyya iri biyu tahiyya ta kewaye rana da tahiyya a karan kanta ya za gano haka nan wanda ya san balo ka bugi balo da gehe ka bugi ta da gehe balo saka tana tahiyya haka kuma tana haka a karan kanta ba ka tahiyya balo ba an ka fitar da geyi ka fitar da geyi tana gudu tana lekiya kuma tana tafiya a karan kanta to ita ma duniya ma kake mala kana ta kai ba za a maka fassara kan aje ka taɓa yin fele
yan wa wannan a taƙaice kenan wannan shi sa kama albani da mawalla usaimin usaimin da mawalla cikin tafsiri ce kan wani aya ya ce mu a zahiri ba mu da shi ya ce da bai da wata masaniya ta maganar tahiyar ƙasa amma ce idan ya tabbata da hujja zan mai kauye ba na masana ba mu da cikin da kuɗa ne shi albani ka ce a yanzu ya suka ce musulman albani ka ce ya zama mai musulman abinda an yanzu ba magardama ba ma gardama a ilmince bangaren addini duniya tana taya irin zaka daban rana tana irin haka daban amma hakikanin al'amari Allah shi rubuta kuma shi ne kana kuma shi da Allah ya ga mana cewa tana tahiya eh rana tana tahiya wata na tahiya ita kullun yajri li ajalin musamma kowanne ya mai lokaci kuma lokacin da Allah ya ambaci lokacin kwana kaza shekara kaza za ta kuma sun kare aiki gaba daya duk wannan bayanin da Allah ya jiro yace zalikumullahu rabbukum mai wannan aiki da aka jero mai wannan aikin da aka jero shi ne Allah rabbukun ubangiji shi ne wannan mai wannan aikin shi ne Allah zalikun Allah rabbukun shi ne Allah mahalutu na ake kira ko kaɗai ta da ibada ita lahul mulk da haka Allah shi ne kaɗai mai cikakken mulki shi ka tattalifi da komi shi sa hatta ka tafi kula shawa wani ta sama sai Allah waye kasar ma ya gombe bai ta hidda komi waye ko yijiru wala yijiru alayhi waye duk ya samta Allah ne Allah ne yace wannan shine Allah ubangiji wala zai da ulul duni ma ya fi ulul kitabiyya amma duk abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba ma ya fi ulul kitabiyya ba wani manya halittu ba me kitabiyya Allah na baga misali akan ɗan dabilu da abu uku Allah baga misali ɗan dabilu da abu uku akwai kitami akwai naƙi akwai fatir mai fatir wannan ɗan zane da yake tsakanin wannan lungun na dabilu aka ɗan zane ko ta fatira ranar fatira fatira fatir shi ne fatir wannan ɗan zane da yake tsakanin mai naƙi a cikin dukkan da bai da jiwa ya kasa mun dan dugu dan wani tashi dan wani dugu dan wani dan gudu da gare bullawa duk ba ba dan da bai da dan dan wani dan kowa karama karama kowa shi ne kiru shoki dalil dan da bai da iya da wata iya da wata riga wata fara tare da jiwa take ne kwarai kala kala kala kali wata kalli da wannan horar ko wannan horar wannan abin da yake shi ne ke damir kenan ke damir wannan dan abin da ke riki dan dabino wannan horar shi ne ke damir naqir wannan dan dugon da ke bayan dabino fatil dan da yake tsakanin farar fatil wannan wannan lungun da dabino dan dogon wannan shi da fatil to kenan Allah ya ce wa'annan da abin da ke bauta ma wanda ba Allah ba ba su mallaci ba daidai da ke damir misali ba su mallaci komai ba ma duk wani abu ba ne duka da ku su gaba ɗaya halittar Allah ne sai su zai taimaka da bulmulu mulki cikakke yana da Allah yanwa Allah kai musamman sama yanwa bukan karatu akwai mas'ala ta wajen karatu mun kare ko za mu kare kusan kare bulukul mara to ganin littafin ibada za mu sa kambacin shi kiyo suna na nutse da sabi suna nutse da sabi don shi mujallar jikin ku ne bangaren ibada bangaren usura bangaren akamu saka mu'amalat za mu sashi bayan bulugu mara sai bayan siffa sallah shan mun ainihin zakar siffa sallah shi kuma ganin tsawon shekara 24 da buɗe wani masallaci zama sun shiga muna da bani kasar burema muna shekara 24 an buɗe shi na da september ne september ne wannan min nan sarkata wanda zina aka buɗe wani masallaci kai shekara ashirin da hudu ba mu taɓa littafi mai muhimmanci ba wanda yake gyara suluk ɗabi'a a halaya na littafi yadda sadi mu taɓa yi ba insha Allah za mu sa yadda sadi na a wajen su fasalla insha Allah mu an kare kenan jama'a ya shirya ɗalibai a saurin kuma insha Allah Allahumma salli amin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ƴan uwa akwai ƴan uwa mara lahiya kwarai ya dace da shi da shi muke karatu Allah sa su su biyu ne kowa ya dace rashin lahiya sa su cikin addu'a yan uwa masu bukatu gaba ɗaya da bukatu gaba ɗaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم فتح هوائجنا اللهم فتح هوائجنا اللهم فتح هوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته